نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه باحسان الى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يومنا يوم ashirin da takwas ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas shekarun hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma yanzu dai da goma sha uku ga watan Julai tun bakwai miladiyya shekara dubu biyu da shekara ashirin da shida. Dori a cikin karatun da muke cikin littafin Allahun Sabbi بالتالي ولقى الشيخ محمد صديق المشاوي عليه رحمة الله آمين وأنا مسلاتي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وجينا هو نظامه أشتنك الأزري كرمه وكتابه من جهر بوتي نيجيريا muna karatu a cikin kurakuran da masu sallah ko wasu daga cikin masallata suke tafkawa yayin sallama kuma bayan sallama mun yi karatu zuwa kuskure na biyar a wannan fasali za mu tashi kan kuskure na shida sujudu liddu'a ba'da al-farahi min as-salati sujada da wasu kan yi wasu sukan yi sujada ba'da al-farahi min as-salati bayan idar da sallah liddu'a don yin addu'a dukkan wanda aka idar da sallah sai bayan aka idar da sallah kuma sai ya tafi sujada don yi addu'a a cikin wannan sujada to ya zo da bid'a saboda ba a shar'anta wata addu'a wata sujada ta daban wacce za a yi ta bayan idar da sallah ba in ban da sujada ta rafkanwa ta ba'adi da aka sani amma ba sujada ba'adi ba mutum ya idar da sallah ya koma yana da yin sujada da zai yi addu'a da wani bid'a ne domin dama ta addu'a idan mutum ya yi sallama daga sallah to ya bar babbar dama ta wuce shi ya bar babbar dama ta wuce shi malam malam ibn qayyim al-misr amma cikin zadul ma'ad ya yi tsokaci akan wannan akwai mamaki wanda ya bar damammaki na addu'a cikin sallah suka wuce masa sai a bayan ya yi sallama ne sannan kuma zai ɗaga hannu ya ce zai yi addu'a ko kuma ya koma sujjada ya ce zai yi addu'a bayan ga damar makina an ba shi a cikin sallah wanda zai yi addu'a a cikin bai amfani da su ba cikin kowace sujjada a sallah ana iya sujjada ana iya addu'a a cikin ta kowace sujjada a kowace raka ko sujjada ta ɗaya ko ta biyu ana iya addu'a a cikin ta sujjada a cikin sallah idan mai raka'a hudu ce kana da sujada akalla takwas mai raka'a shida kana da sujada mai raka'a uku kana da sujada shida mai raka'a biyu kana da sujada hudu duk wannan damar ta wuce sannan an sake bude maka wata kofa ta addu'a bayan ka gama tahiyya kafin ka yi sallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu laifi mutum ya zo da bukatarsa abin da ya ga dama kafin ya sallama kuma kabar wannan damar ta wuce kuma sannan a cikin sallar nan wani lokaci ne da kake ganawa da ubangiji subhanahu wataala wanda irin wannan dama ta ganawa tsakaninka da Allah ba za ka same ta ba a bayan ka ka gama sallah da haka lokacin da kake ganawa da shi lokaci ne da ya dacewa ka zo da korafinka da bukatunka duniya da lahira alherin duniya da lahira da kake da buri kake da bukata kake da koro duba kai ba sai da kai da sallah ka kammala wannan ganawa sannan kuma kace zaka nema akwai karancin wayo a ciki to kuma barin ma wanda zai koma ya faɗi sujada ba a sa shi ita wannan sujada da ita ma ibada ce mai zaman kanta sai an shar'anta ta ne sannan ka yi ta akwai sujada ta sallah ko sallar farilla ko sallar nafila akwai sujada ta tilawa kamar yadda muka sani da karatun alqur'ani ya faɗi sujada saboda ya zo wata gaba ta sujada a cikin alqur'ani mai girma sawon cikin sallah ko ba a cikin sallah ba akwai sujada ta godiya idan labari na farin ciki ya samu ɗaya daga cikin musulmi da ya faranta masa rai a duk halin da yake ciki a ita na iya faɗuwa yana mai yin sujada yana mai godiya wa Allah madaukakin sarki akwai sujada ta rafa kanwa ko kafin sallama ko bayan sallama kun ga sujada ibada ce sai ya zama sha'anta ta ake da dalilin yinta amma haka kawai mutum ya faɗi faɗi ya sujada musamman bayan ya idan da sallar farilla to zuwa da haka irin wannan tsari zuwa da sabon al'amari ne wanda idan mutum ya yi ba za a karɓa masa mala ya ce jaratul adat inda ba'd musallina bisujudi ba'da taslimi imami lid-du'a fihi jaratul adat inda ba'd musallina mala yake al'ada ta gudana a wajen wasu daga cikin masu sallah bisujudi bada taslimin imami al'adar yin sujjada bayan liman yayi sallama liddu'a'i fihi don wai yin addu'a a cikin sujjada wannan dalilin ya tashe su suka yi wannan sujjada wa hadhihi sajadatu mukhtalifatun ومبتكرة ومبتكرة ومبتدعة wannan sujjada malam yace mukhtalika afwa wannan sujjada mukhtalikatun sujjada ce wacce take halittacciya e kirariya mukhtalika e kirkira ta kai kirkirariya ce mubtakira ‘yar baya-baya ce, mubtada'a ta bid'a ce, farariya ce, min ƙibali man ya kulu na bisahul kalbi an samo ta ne daga wajen waɗanda ya kulu na bisahul kalbi suke suke cewa akwai wata rafkanuwa da ake ce mata bisahul kalbi rafkanuwar zuci ita kanta wannan rafkanuwar bid'a ce an samu wannan sujjada daga wajen wasu da suka kirkiri wata rafkanuwa wai as-sahwul qalbi rafkanuwar zuci da haka sai suke zuwa da sujjada da zarar sun da sallah sai a zo da sujjada kawai wai dan maye gurbin wani abin da ana tsammanin ko ta yiwu an samu tawaya a cikin sallah sai amfani da wannan damar kuma a yi addu'a a cikin wannan bidiya idan dai baka yi rafkanuwa ba baka yi ba in ka kuma ka yi amma da ka ce bari ka dan ka yi sujjada bayan ka yi sallama domin domin abin nan ko shi ko ta kwana ko ko wata matsala da za a yi samu a cikin sallar wannan sujada da yake an ciki a ba a ba a bauta Allah da haka in ka yi rafkan ma kai sai ka magance ta hanyoyin da shari'a ta tanada idan ba ka yi ba kai ba cikin ba ba wata rafkan ma wani rafkan ma zuci sa'ul kai annan an wasu wasu ta shaifa irin wannan rafkan ma ta zuci ta samu asali ne daga wasu wasu shi raka shaitan ce yake raka a wasansu suka kirkira kuma duk wata bid'a ma da duk yadda ya wata bid'a shaitan ne yake raka wa masu yin ta shikenan da ya tsaya musu a rai shikenan sai sai a kan mai wa hada la yajuz wannan kuma bai halatta ba li anna taqarruba ila Allah domin bautawa Allah ma in sarki ta hanyar kusantansa la ya kunu illa bima shara'a bayyuwa sai da abin da shi Allah ya shar'a fa ta'ammal dan haka kai la'akari falam yaf'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam zalika annabi kira da annabi Allah subhanahu gare shi bai yi haka ba me sujada don yin addu'a ko sujada don gyaran abin da baka sani ba bayan sallah ba samu daga ma'aiki ba bal kana yusabbihu wa yahmadu yukabbir shi dai abin da aka sani ma'aiki yana tasbihi ne yana hamdala yana kabbar kamar yadda muka sani bayan da sallah azkar ba'da salawatul fariq waɗannan azkar da ake yi bayan sallolin farilla su aka sani a sunna fa anna abbasin radiyallahu anhuma qala kuntu a'rifu intidara salatin nabiy sallallahu alaihi wasallam bit takbir Abdullahi da Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace na kasance nakan fahimci kammala wa sallar maliki sallallahu alaihi wasallam bi takbiri da kabbar in naji yana subhanallah subhanallah ko naji yana Allah akbar Allah akbar Allah akbar da wannan nake gane cewa ya idan sallah saboda annabi alaihi salatu wassalam idan zai yi sallah idan ba da mamu bane ba to bai cika bayyana da sallah bai cika bayyana da sallah to wani lokaci azkarsan da yake yi bayan ya idar da sallah shi yake fargar da wanda yake tare da shi cewa cewa ya idar da sallah nan bitakbir ba lallai ne yana nufin fadin Allahu akbar Allahu akbar ba lallai ne yake nufi ba da yiwu kawai abin da yake nufi azkar nakan gane karewar sallar ma'aiki sallallahu alaihi alaihi wasallam bil azkar da azkar saboda takbir nau'i ne daga cikin azkar wanda ake samun su bayan an gidar da sallah ko subhanallah alhamdulillah Allahu akbar daga cikin azkar saboda abin da ya zo shi galibi dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi yake farawa da shi bayan gidar da sallah shi ne istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga idan ya ce mana yana gane manzan Allah idan da sallah da yin kabbara to sai mu ɗauka cewa abin da yake fara yake ne idan da sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba kuma shine abin da yake ba istighfar yake fari amma Allahu akbar Allahu akbar tana fitowa daga cikin nau'iya sannan kuma yana iya yiwuwa abin da yake nufi da at-tasbih wato umum umum umum zikr umumar zikir wato zai yi abin da yake nufi umumar zikir wato dukkanin zikir almuhim wannan a kuskure da muka karanta yana karantar da mu wato rashin dacewar kirkirar ko yin wata sujada ta musamman bayan sallama ba sujada zakkanwa ba ba wata sujada da shari'a ta zo da ita ba ba abu ne fi idan bayan ya yi sallama ne yana yin sallama kuma sai aka masa albishir kagan ya fadi sujada lokacin sujada ce ta mai ta godiya ta albishir wannan ta zo amma haka kawai bai dace ba yana daga bidiyoyi da kira to yi shi sa ita bidiya ba wai ba wai zuwa da abu da yake nau'i ne na ibada ba zuwa da abu wanda yake nau'i na ibada ba ne wato yake yake barrare aiki na ibada ya sanya shi cikin sunna ko cikin shari'a a zuwa da abu wanda shari'a ta zo da shi a matsayin ibada to shine yake zama shari'a amma dan an zo da wani abu da abu wanda yayi kama da na shari'a to baya mayar da shi ibada ko shari'a matuƙar shari'a bata zo da shi a haka saboda za ka iya cewa ai sujjada akwai ta a shari'a menene ai dan an yi sujjada sujjada na kuma an yi ne domin Allah menene aibu a ciki kusan wasu haka suke yi idan suna so su shigar da bid'a zai zo da irin wannan abubuwa wani lokacin da yake sujjada da haka in kun yi sujjada ku matsa da yin addu'a tabbas za su samu da haka sujjada a wasu ce sannan kuma sujjadan nan zikiri ake a yi a cikinta idan an yi sannan kaza kaza kaza mutum ya tattaro ya ce su ne hujjojinsa na za a yi wata sujjada da ake yin ta takanar dan a yi addu'a musamman bayan sallar farko da haka wanda ya zo da ita akan wannan tsarin da dalilan da zai kafa mana na kasancewar sujada asalin ta shari'a ce ba zai ba zai zama mun zai kuma fita ba an gane ko da wannan hanyoyin ba a tabbatar da shari'a haka na ga wani kwanan nan abun mamaki abun dariya abun haushi abun tausayi wai wai salatul fati ne wani zai tabbatar da ita wai da alƙur'ani su ɓata lokaci ɓata lokaci ne wani zai tabbatar da salatul fati a cikin alƙur'ani wani yana zana a gefen yana zuga shi gashi kamar malami wanda yake zuga shi ka gan shi kamar malami amma ina sai kare na mutuwa shi kuma yana yana da confidence yana ba ya karanto ta bayan ya karanto sai ce to bari ya nuna muku yadda ta Qur'ani to aka ce Allahumma to Allah ya ce qul Allahumma na kan gaci salli to Allah ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima ala sayyidina haka sai to Allah ya ce Allah ya in ya kawo sai Allah ya ce mun kawo ya bi da haka da haka da haka da haka yana ta kokari yana ta wahala yana ta wahala na ji tausayinsa na ji haushinsa na ga abin kunya da yake yi suna a duniya inda an san yadda ahalin suna idan su yake koya a haka ilimi da ba za su fara ba za su fara sun ɗauka yadda suke cikin duhun kai haka kowa ma yake cikin duhun kai wani abu idan suna yin sa abin da da shari'a ba idan yawan musulmi ba a tabbatar da shari'a ba an gane ko yawanci idan ina irin wannan batun na kan tuna wani mawaƙi da da ta aka yi shi shekaru kamar haka talatin da suka shuɗe yana yana yana wato gurmi to sai lokacin kuma izala tana kan kaifinta don haka izala suna wa'azi suna haramta kada kada da wace wace shine yake rafi wa yan izala sai yake cewa to su abinda suke kadawa na gurmi a gaya musu menene haram a gani menene haramun yace saboda ai ai da koko da koko suke suke koko kuma mutar da mace da ita ake kuma akwai lilo a kullum shi kuma lilo ai da shi ake shirin kirki kuma akwai sanda shi kuma sanda shi liman yake dogarawa ya je masa akwai fata da ake rufe kokon da shi yake ita kuma fata fatar da mutu shi kuma da dan kai ne shi kuma dan kai halal ne an gane ko yake akwai ko akwai ko kan jiro da kokarin da shi karan da wa sai to ka ai ba shi da idan ba idan idan dawa haramun ne mu kuma da mu da karan da to haka ya dinga lissafowa ya lissafo ya gama lissafowa sai ce to a gaya masa menene haramun na ce kaɗa wa mana Ada cewa wai wai a halin suna ko izala ne ku saurara. Eh wa gaya masa menene haramun. Ki kaɗa wa shi ne haramun. Kaga irin wannan hujjar idan mawaki mai kiɗa da gurmi zai bi wannan hanyar don ya halatta abin da yake yi ai kaga ba za ka ba za ka bambanta shi da shi ma wanda zai zauna ya ce ba zai halatta irin wannan barna wace irin wannan hanyoyi haka wani ma zai halatta maulidi ya ce to shi maulidin nan ya rasa menene bid'a a cikin maulidi saboda salatin annabi ake salatin annabi bid'a sannan karatu ake karatu bid'a sannan abinci ake a ciyar da bayan Allah ciyar da bayan Allah bid'a sannan kai da zabu a kan abubuwan da ake ci da wayan abubuwan to me to amma kaga dai ki abun ba ba ba na kan gado bane kaga aka zo ana yin ana yin form na sayar na zaga gari to Allah ta kana dan karfi a cikin hidima sai ka buga form za a zaga gari a nan inda za ka sai ɗin garin ne na ka ko mene ne na ka za a cikin kwamta a zaga gari gari biyar biyar kwamfan zaga gari ai ka ga za ka so ba da zaga akhta'uhum fi salatin jama'a kurakuransu masu sallah a cikin sallar jama'a kurakuran da ake tattawa a sallar jama'a da muke cewa sallar jami'i ko awwalan da farko a sabon la ilaha fiha kurakuran da babu sabani malam ya jima bai zo da wannan wannan wannan nufin nasa ba sai ya yi ta ambaton kurakuran sabanin ma ya ta ambaton yana yana yana yana yana wafe su yanzu kuma ya ya ga dama kurakuran da babu sabani a cikin su tarku salatin jama'ati fi masajid kuskure na farko kin sallar jami'i ko sallar jama'a a cikin afa sallatai eh kamar wasu da za a kira sallah ba da sallaci ba yana zaune a wurin sana'ar sa ko suna zaune a kan tebur ɗinsu ko kuma yana ta zirga-zirgarsa ta a shafa ko na kai a kira sallah ba zai ta ta kowane masallaci ba sai lokacin da ya samu dama ne zai tsaya ya yi ta a san da ya ga dama a gurin da ya ga dama alhalin ba haka matsayin sallar ta masallaci akan namiji ba a shari'ar musulunci وهذا الخطاب منتشر بين كثير من المصلين مالك وانا كسكرا يحيى تكان ديوا daga cikin masu sallah alladina tabaqat imamuhu ani asiyari fil masjid ani sayri ila al masjid alladina tabaqat imamuhu irin waɗanda himmarsu ta yi saibi himmarsu ta yi saibi an sayri ila masjid daga tafiya masallaci wa salati fi jama'ati da kuma yin sallah a cikin jama'a li yahsul lahum al-fadl wa sawab domin su samu falala da kuma lada irin wanda ba a samu sai idan an yi sallah idan mutum ya sallah shi kadai وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة annabi kila da amincin Allah su tabbata gare shi ya kwadaitar akan sallar jama'a wa bayyana tsawabaha kuma yayi bayanin ladan da ke cikin sallar jama'a mala yace fa an abi huraira radiyallahu anhu kala hadisi ya daga abu huraira yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki kila da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce salatu rajuli fil jama'ati sallar mutum a cikin jama'a tad'afu ala salatihi fi baiti tana nukuwa eh a tana nukuwa ala salati bi baiti akan sallarsa shi kadai a gidansa tad'afu ko tad'ufu ala salatihi fi baiti tana nukuwa akan sallarsa da zai a gidansa wa fi suqihi tana nukuwa akan sallarsa da zai yi a kasuwarsa 25 ضعف ninki ninki ashirin da biyar wato sallar da mutum zai yi a cikin jama'a tana nunka sallar da zai yi ko a gidansa ko a teburin kasuwancinsa a rumfarsa ko a ko'ina ne in zai shi kaɗai ne tana fin sallar masallaci ko sallar jama'a tana fin wannan sallar da ninki ashirin da biyar da ninki ashirin da biyar wato ka kaddara idan ka yi sallar azhar kai kadai za a baka lada sallar azhar guda daya to idan kai sallar azhar cikin jama'a ina nufin za a baka lada sallar azhar 25 sai wa zalika annahu idza tawadda'a hakan ku kan faru ne ta yanda idan yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwala thumma kharaja ila almasjid sannan ya fita zuwa masallaci la yukhrijuhu illa salatu ba abin da ya fidda shi sai sallah lam yaqtu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja baya taka wani taku face rufi'at lahu biha daraja face an ɗaukaka masa daraja sanadin wannan taku wa hutta anhu biha khati'a kuma face an kankare masa zunubi sanadin wannan taku fa idan salla idan ku har yayi sallah lam tazal al malaikatu tusalli alayhi malaiku ba za su kushe ba suna masa addu'a suna yi mashi addu'a ma da mutum sallahu matukar yana nan a wajen da ya yi sallah Allahumma salli alaihi suna cewa ya Allah kai masa salati Allahumma warhamhu Allah ka ji kansa wala yazalu ahadukum fi salati dayan ko zai rushe ba a cikin wannan addu'a ta mala'iku man tazara salata matakar ne jira wata sallah an gane a fahimci zafin da ke cikin wannan hadisin da kuma fassara kalmomin gaba ba zai bushe ba a cikin salatin mala'iku man tabara wala matukar zai jira wata sallah a nan mu fahimci irin wadi da ke cikin halartar masallaci wannan hadisin hadisin kwadaitarwa ne ya kullu da ka iya cewa ka kasa falalar zuwa sallar jama'a kashi uku da suka da suka fito a cikin wannan hadisi falala ta farko bangaren nunnuwar ita sallar ladanta nunnuwar ladanta wannan bangare ne daga magana bangare na biyu bangaren ladan tabuwa masalata musamman ga wanda ya yi tsarki da alwala da kinki daga gida wanda bai yin ba ma matuƙar daga gidan zuwa masallacin masallacin ya nufa baya nuna cewa shi ba zai samu lafiya amma yana zuwa maka cewa wanda ya kintsa tun daga gida to shine asalin wanda masallacin ya nufa ba lallai ba ne wanda ya zo alwala masallaci ya zama daga gida ma masallaci ne yawancin masu alwalar masallaci za ka samu hanya ce ta kawo su hanya ce ta kawo da aka sai zama galibin masu alwalar masallaci masallacin suka tadda amma galibin masu tafowa da alwala masallacin su kan kawo to suna da mafarki da haka shi ne fitowa daga masallaci da tsarkinsa ya tafi wala a ya tafi masallaci to ya nufi masallaci sun kisa aka ambace shi saboda galibin masu barowa gida dama da irin suke barowa gida to ba shi da mahukumi duk wanda ya nufo masallaci ko da ba a wala daga yadda yake ya ce bari ya tafi masallaci ya yi sallah amma ba shi da alwala sai ya ce ya alwala to insha Allah ta'ala shi ma ba zai kasa samun wannan ladan ba saboda ladan yana da alaka da nufi ne ba kaɗai yana da alaka da tsarki ba alwala ba ce an faɗi alwala ne saboda galibin masu zuwa daga gida akan tsarki suke ta da haka nan kashi na biyu na falalar zuwa sallar jami'i masallaci shine ladan tahowa kaga za a bambanta tsakanin na kusa da na nesa za a bambanta tsakanin wanda ba abin da ya fito da shi sai sallah ku je da annabi sallallahu alaihi wasallam la yuqdiku illa salat ba abin da ya fito da shi sai sallah kun ga wannan shine ba kasu ko da ba a wala ba abin da ya fito da shi sai sallah shine makasu da haka akwai bambanci tsakanin na nesa da na kusa tunda an yi lissafin da ta lam yakhtu khutwata amma wani mutane suna kuskuren fahimta wasu su suke ɗauka cewa to kenan wanda ya tafi da mashin ko wanda ya tafi da mota ko wanda ya tafi da keke kenan shi ba zai dace da ladan taku ba tunda lissafin taku ake idan mutum ya taku za a daga darajarsa a kuma kankare da nufinsa ya kuma yi wani taku za a daga darajarsa kankare da nufinsa to waɗansu idan suna magana akan sha'anin ubangiji sai sukan shigo da hankalinsu akwai kuma lamarin da sallama Allah ake ba wai kai ne kake Allah da sallama Daga ce ai ya falala mutum ya tako da kafa in ya taho da mashin ai ta fara ku girgawa da haka ya taho da mashin da ya tako da ma ba da ha ba Allah ya san ta kuma ne gidan zuwa Allah ba Allah ne Allah ya san daga gidan da zuwa Allah ce ta ku nawa ne inda kafa zai zo shi za a bashi inda mota ya zo inda keke ya zo inda mashin ya zo tunda ba abin da ya kulle shi sai masallaci ko masallacin ya zo to tunda lissafin ina da tarko kake a kai shi yasa abin ya rike haka to in zai tako daga gidansa ya zo masallaci tako nawa ne wani latin da ba shi amma wani dan bukule ya ce ai ba da kuma ka tako ba ka fara ya fara da kirki ba Allah ne yake bayarwa shi kuma Allah da sani baya rikice masa gare na zai rikice wani kuma shi yana cewa inda gara gara ma inda keke ne in ka saka kai daya wato yana gaya wa Allah yanzu ne to kun ji kallon nau'i ta biyu shine nufinka sannan farla nau'i na uku shi kuma shi ne idan ka zo masallacin za ka tadda mala'iku su kuma suna nan suna yin salati ga mahalarta masallaci kamar mu yanzu akwai mala'iku waɗanda an ɗora musu aikin kenan suna yin salati wa mahalarta masallaci domin sallah gashi na manzo sallama ya fassara mana salatin nasu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ana ya ce Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu amma ya zo a wata a wata riwaya Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allah ka gafarta masa Allah ka kai sa kowa anan duk wanda ya taho wannan masallacin ya zo ya yi sallah ya kuma sumaya zuwa wata sallah ta gaba to mala'iku suna nan suna ta haka suna nan suna ta Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba zai gushe ba mala'iku suna maka wannan salatin man tazara salata matuƙar zai jira sallar gaba ko da azhar ne mutum ya zauna a masallaci yana jiran sallar azhar ba abin da ya zura shi sai sallar azhar yake jira haka zai ta ɗiban wannan addu'a azhar zuwa la'asar haka la'asar zuwa magariba haka magariba zuwa isha haka isha zuwa asuba haka man tazara salata matuƙar zai jira sallar gaba yana cikin wannan kaga Allah kashi da ta ninkin sallah da ta hanyar tafiya da ta kuma zaman masallaci to amma wasu sai ka ga ko rashin sani ne rashin sani kuma dama ya fi dare to karamin sani uku mai inji ba shi eh sosai al-insan aduhu ma jahila in ji larabawa in mutum ya jahilci al'amari za a ga kamar gawa yake da shi to shi ne sai ka ga waɗansu ba su zo masallacin ta hanyar da za su mori ladan zuwa masallaci ba sun canza suka yi a hanyar kaga sun zubar da wani sannan kuma na biyu idan sun shiga masallacin allah allah take yi abin da ya kawo su an tsare su an ɓata musu lokaci shi sa ma ba zai zo masallacin ba sai ya tabbatar da shiga za a yi ko ana yi kama ko kuma an shiga a guje zai zo ana idarwa kuma su ne farko masu tashi kuzari kuce shi sa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah duk wanda ya shiga hanyar da yake neman ilimi Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna to iri ta kenan saboda idan mutum ya san me ke cikin wannan al'amarin sallar jama'a to zai kiyaye dukkan wannan hawa hawa na lala da ke cikin ta zai ga cewa ya mori kowane bangare ilimi ne zai sa mutum ya kinsa daga gida ilimi ne zai sa mutum daga rumfarsa ta kasuwa ya koma gida ya alwala daga yawonsa ya koma gida ya alwala ko kuma daga yadda yake ya alwala ya shiga ya tashi ta kanal don zuwa masallaci ilimi zai sa mutum ya nufi masallacin ta kanal amma duk wanda ka ga yace bari dai yanzu na ga daga nan zuwa karfe kaza a za a dace to bari in je shagon wani in je shagon wani sai in je ni kuma wuri kaza in na gama daga nan sai in tafi wuri kaza da ma kusa da masallacin ne da lokacin kana sa kaga duk tafiye tafiyen naka waɗansu wurare ne to ilimin sa mutum ya yi lissafin zuwa masallacin ba tare da ya shigar da wata manufa a ciki ba da za ta rage masa lafiyar masallaci ilimin zai sa mutum idan ya zo masallaci ya yi sha'awa ya zo masallaci ya yi nafila kafin a yi kama ya ɗan zauna ya yanka kafin ya kama don ya ci kawai samun wannan salatu idan ka idar da sallah ya jira ya yanka kafin ya tashi don ya ci kawai samun wannan salatu yana da dama ma ya jira har wata sallah ko da sau ɗaya ne a rana ko sau ɗaya a sati ko shi ɗaya a wasu kwanaki ko tsakanin magariba da isha a cikin mutum yana samu ya zauna a masallaci an yi magariba ya jira zuwa isha ba yadda zai je sai a tsarkinsa karatun alƙur'ani mai girma yana kai ko shi gida ka kai shi ne sallar kake jira ladan yana ne yana gudana wannan talatin yana ne yana gudana dan abin da zama da kake jiran isha to amma wanda bai sani ba Allah Allah yake su ne masu liman magana tashi tashi a tashi a tashi a yi a tashi ko su tsaya a sabon da wasu tsaye tsaye a kan liman sai ya tashi a yi dama so da suna da abin yi ilimin zai sa mutum idan an idar da sallah ya jira ilimin zai sa mutum ya yi kaɗayin ya je yin sallah a cikin jama'a in ka ga mutum yana sallarsa shi kaɗai a gida ya fi yin haka ko ga mutum ya fi yin sallarsa shi kaɗai a rabarsa ya kan yi sallarsa shi kadai a ofis ɗinsa ya fi sallarsa shi kadai abin da ya samu kansa ya fi shakawar ya haka galibin sallolinsa hakan ke yin su jahilci ke da musu yana rage kansa misali tsakanin da Allah wanda yake da ladan sallar asuba ashirin da biyar ladan sallar azhar ashirin da biyar hamsin kenan ko ladan sallar la'asar ashirin da biyar ladan sallar magriba 25 gari ladan sallar isha 25 gari da 25 za ka haɗa wanda yake da sallah 25 a rana da wanda yake da sallah biyar ko ba ka wannan biyar ya wannan kuma kamar ya yi 125 ya za ka haɗa su a ladan to ya mutum da tsaya kai kansa asara sai an yi wajen lissafi ya ga cewa ya cuci kansa su wanda ya sani ba zai sakaci ba in ka zama yana sakaci bai sani ba to shi yasa karamin su ne uku al-insanu adubu ma jahil rabu da jahilci wannan sana da yawa to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kama hanyar neman ilimi Allah zai saukace masa hanyar shiga aljanna ko sauƙin kenan shine tunda ka san da ka san ya kamata tunda ka san ka san yaya ake samu yaya ake tara yaya ake nema a dace duk ka san saboda ilimi to shi zai bambanta ka da wanda ba ya da ilimi to sai a waye gari idan ana shiga aljanna da sanadin aiki sai a waye gari ayyukanka sun yi fintin kau saboda ka bi hanyoyin tara su ta aikatu idan ana shiga aljanna da rahmar Allah wala bud dole ku da rahmar Allah shiga aljanna to ka gwada wa Allah kana kwaɗayin rahamar ba haka za ka saukin samun rahamar sa saboda nacin ka da gwada masa domin shi Allah yana son wanda yake son kayansa baya son wanda ba son kayansa don haka wannan hadisi yana karantar da mu falala ta sallah a cikin jama'a wa qala al-bukhari mala yace al-imam al-bukhari muhammad isma'il alayhi rahmatullah yace wa kana al-aswad idza fatatkum jama'atu ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس إلى مسجد قد صلي به وأذن وأقام وصلى جماعة الإمام akan kiran sallah akan yi kama ne wannan sallar a jama'a saboda saboda yadda yake jin kishin yadda yake jin kishin sallah a cikin jama'a wa qala ibn hajar ibn hajar dukkanin su kuma akan masallaci idan al'aswad ibn yazid ya rika sallah a wannan masallacin sai ya tafi wani masallacin ba gida yake zuwa ya tara iyalan idan ya samu lalatarki ba sai ya tafi wani masallacin an san malik idan ya je masallaci an riga an yi sallah sai ya sa a kira sallah a kama a yi jam'i a masallacin ba gida yake komawa ya haɗu da madam a haɗu a idan a samu sallar jam'i shi ne sai ibn hajar ke cewa ina zaton bukari abin da yake nufi da waɗannan labaran guda biyu yana so ya gwada mana cewa falalar jam'i ba za ta samu ga mutum ba sai idan a masallaci ya yi ba a gida ba ko a kasuwa ko kuma a wani sana'a ba mamaki kuma idan an ce haka saboda mai saboda ai masallatai yadda ake so a rana idan aka ce irin yadda mutum ya yi sallah a masallaci ya dace da farar jam'i irin haka ne idan ya yi a gida da matarsa da ‘ya'yansa zai dace da farar jam'i ai an buɗe wata ƙofa kuma wajejiya ta ɓaɓa idan ya zama masallaci ɗaya yake da baranda ta gida ɗaya yake da filin tsakar gida kawai da ka samu mutum biyu uku kun haɗu kun yi jam'i kun dace da sallah irin ta yan masallaci to wannan zai zama ta kofa ce ta farko shi yasa al-Imam Bukhari da kuke ganin sa Allah madaukakin sarki ya masa baiwar fiqh yana da fiqh shi yasa malamin hadisi suke cewa fiqh Bukhari ɗin da rajumi idan kana bibiyar littafin sa musamman da ya shahara da fiqh Bukhari idan ya kulla babi idan ya goyo hadisai a cikin babin wani lokacin idan kai wato idan ba ka da zurfi ba ka sufi a cikin harkar ilimi ba za ka duka kasa gane me yake nufi da hadisin a wannan babin sannan wani lokaci kuma za ka ga zai kulla babi sai ya ɗauko wani dogon hadisi sai ya yanko iya bukatarsa da take da alaƙa da babin sai ya ajiye a wajen ba tare da ya kawo hadisin gaba ɗayansa wala Allah kuma sai ka tafi can wani wuri ko a magaji ko kuma kitabu tauhid ko a tafsir ko a suka ji katar da hadisin da tsawon sa a wajen yanzu kuma ya ya kawo ya ji ya kawo shi a alwala ko a wani wani ya yanko wani wuri a cikin sa ya ke sa suke cewa bukari cikin sa akwai hadisai da ya maimaita su ya maimaita su amma hakika ba maimaitin ba wai haka kawai na rashin na rashin samun me zai sa a wajen wani a'a hadisi ne zai cikin sa akwai ilmomi da yawa sai ya karkata shi kowanne yana kiran ilimin da ya dace da babin da yayi sai ya saka to shi yasa an sallama masa in dai wato a fahimtar fiqhun hadisi al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah an gane ku don haka shi yasa Ibn Hajar hadisi yake cewa ni dai abin da yake bayyana mun abin da Bukhari yake nufi cewa ba za a dace da falalar sallar jama'a ba sai idan an yi ta a masallaci wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallar jama'a ta fi sallar mutum a gidansa ko a kasuwarsa muqtadahu anna salata fil masjid jama'atan tazidu ala salati fil bayt wa fi suq jama'atan wa furada muqtadahu malai ce abin da yake hukuntarwa sakamakon faɗan hakan anna salata fil masjid shine sallah a cikin masallaci jama'atan a cikin jama'a tazidu ala salati fil baiti ladanta da fifikonta yakan ƙaru a kan sallah a gida wafi suki da kuma sallah a kasuwa jama'atan murada ko a cikin jama'a aka yi ko da ɗaya aka sallah a masallaci ta kyauta in dai a gida aka yi ko a cikin jama'a aka yi ko jama'ar masallaci ta kyauta jama'a ta gida idan a kasuwa aka yi ko a jama'a aka yi jama'ar masallaci ta wacce ta kasuwa sai dai idan ta kasuwar ma masallaci qalahu ibnu daqiq al-eid wannan maganar wato dakakken malamin nan ne ibnu ibnu daqiq al-eid ya faɗa ta ko kaji al-allama wa kaza la yajuz la yalzamu minhu أن كون الصلاة كون الصلاة الجماعية في البيت أو السوق لا فضل فيها على على الصلاة المنفردة ما ليس وكذا هكذا كما لا يلزم منه wannan kuma ba shi yake nuna tilas anna kauna salatin jama'iyya kasancewar sallar jama'a fil baiti a gida aw suki ko a kasuwa la fadla fiha ala salati munfaridan cewa wacce da falala akan sallah mutum ɗaya ba a a bambanta zancen da aka ce sallar masallaci ta fi sallar gida falala ta gidan nan ko a jami'i aka yi ta ko ba a jami'i ba to kar kuma ka ɗauka cewa sallar jami'i a gida ɗaya take da sallar ɗaya ɗaya a gida a kuma ba ɗaya ba saboda ai akwai wasu hadisai da suke gwada mana cewa ka samu wani kawai ya tiya ka sallah ƙarin ladan annabi sallallahu alaihi wasallama yace sallar wani tare da wani ta fi sallar da shi kadai sallar mutum uku ta fi sallar mutum biyu sallar mutum hudu ta fi sallar mutum uku da haka da haka kaga wannan ba faɗa masallaci ko ina ba da haka ko a gidan ne idan jam'i ne ya fi yin ta ɗaya ɗaya falala amma ba bai kai yin ta masallaci ba darajar da aka faɗa ta musamman ta ninki ashirin da biyar ko jama'ar bakin tasha ko jama'ar majalisi da ake zaune sai dai a dace da ladan an yi sallah da jama'a amma ba wannan ladan da aka faɗa ta kanas na masallaci ba wa kad shaddada annabi ya tsananta ya kausata lafazi dangane da fashi fashin zuwa sallar masallaci malam sai kawo hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam laqad hamantu an amura abu da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika kan na mutu an amura ticiyaci na umarci ƴan matasa na na umarci ƴan matasa na masu yin ajika sabon jini an yi juma'u shi zaman hababi su haɗa damman itace hizam damma damman itace sun ma'amuru bisalati fa tuqamu sannan sai na yi umarni a tsayar da sallah thumma ahriqu ala aqwamin sannan na kona akan wasu mutanen da la yashhaduna salata ba sa halartar sallah wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ya kusa ya himmatu wato ya kusa ya samu waɗansu zarafin matasa su ɗau damman itatuwa in lokacin sallah ya yi ya sa a kira sallah sai a shiga zai tafi aikin hizba cikin gari sai ya sa a shiga sallah tunda ai ba za a kama wanda bai zo sai a shiga wanda ba a shiga ba kan aka masa zara zai ce zai ce an yi kama ne to an shiga sai ya tura wani ya yi ma shi kuma sai ya tafi da wannan mata sai ya bi gidajen waɗanda an san ba sa zuwa masallaci sai a cinna wuta a bakin dami sai a jefa gidan kuma dawa gidaje ne na zana da kara da fata da wane ne da tankar da biro da wane ne shi sai a jefa da mutum kan lokaci awa ubu ubu ubu ya ce na himmatu na jini ne haka wasu suka ce abin da ya hana shi zuwa saboda tausan mata da yara ƙanana da ba su je ba su gani ba in an kona gidan ko ba sa ciki in sun dawo ina za su guna to amma wani yana gwada maka yadda al'amarin ya girma yana gwada maka yadda nake jin haushin na kwance a gida ana yana gwada maka yadda shari'a take kallon wanda ana sallah a masallaci yana hidimominsa ba abin da ya dace shi ko ba zai je kowane masallaci ba ba na izala ba na ɗabiƙa ba na komai ba ko shi ba ko shi baya baya ba masallaci sai wa yadullu ala shirkin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tashdidihi fi tasallufi an salatin jama'a wannan yana gwada kwaɗayin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tsanantawarsa dangane da fashi fashin zuwa sallar jama'a qawluhu yuzaddu al-a'ma da yake wani mutum makafu hal tasma'u nida kana jin kiran sallah qala na'am yace ina ji qala sai yace fa ajib ko ka amsa tunda kana ji ala al-hukmi min anna ar-rajula qala laysa li qa'ibun yaquduni ila al-masjid duk da cewa in ala al-hukmi ko ala al-hukmi ala rurumi duk da cewa an rajula wannan mutumin fa ya ce laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid ya ma kin Allah ban da dan jagora da zai muni jagora zuwa masallaci wani makawo ne zai ce ya ma kin Allah sallallahu alaihi wasallama ni makawo ne hanyar gidana akwai kwazazzabai da ramuka sannan ba da dan jagora da zai kawo ni masallaci shi ina da uzuri da zan yi sallata a gida annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ba shi amsa ta farko ya ce eh ai kana da uzuri har ya juya zai tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga sai juyo kana jin kiran sallah ya ce ina ji ya ce to ka amsa a wata riwaya ya ce la ajidu laka fursa ba zan iya sama maka uzuri ba eh rashin dan jagora da ramin hanya da rashin ganin sa da wane ne ba zai zama uzuri kana jin kiran sallah ba ka zo masallaci ba kawai ka san da mara da zaka mal ba zan yi sama maka fita ba eh me ido ba me ido ba me hanya kwanta fetal ko burji ko hanya mai kyau irin hanyoyin cikin garuruwan mu nan mai kyau daga gidanka zuwa masallaci ko a wata matsala idan ka kana ganin jara da makafu hanya ba kyau ba ɗan jagora ya zo neman uzuri har an bashi aka ce ai in dai yana jin kana da kuma kana ji kuma ka ki zuwa masallaci ka ya ma ya ma kuka Allah ka samu cika da imani وقال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يتي من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مسجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين ابن تيمية يتي دواندا دواندا يقدري أن الصلاة في بيته cewa sallah a gidansa afdalu min salatin jama'a ta fi sallar jama'a fi masjidil muslimina a masallacin musulmai wa huwa zalim mubtadi'u fatacce ne dan bid'a ne bittifaqin muslimina da ittifaqin musulmai duk wanda ya manne wa gida yana ganin cewa shi ba masallacin da zai je sallah kan masu wannan ra'ayi masallaci kaza shi ba zai je ba ai su masallacin su duk sanda aka yi da sallah sai an nemi taimako su yan roƙon yan gida su kuma yan dariƙa limamu kafin karanta fatiha ma ya yi su kuma waɗancan masallatai su kuma sakaci lokacin sallah ya suka limamin ma ɗan gada su kuma wancan masallatai kaza sai zama shi na analysis na masallatai gaba ɗaya sai ce shi kowane masallaci ma ashe gwani na gwani da haka masallatan gaba ɗaya kuma musu tahlili ya musu hukunci da haka shi a ra'ayin irin nasa masallacin da ya dace da shi ibn taymiya ce dan in kana neman dan bid'a nan ba daya shi dan haka karantarwar da malaman sunna suka mana shine ko ahlus sunna ne kai ya zama babu wani masallaci wanda yake kusa da kai na sunna masallacin da suke kusa da kai ba na sunna bane ba don haka dalilin haka yasa ba ka zuwa masallaci kwata-kwata dan bid'a ne kai ba dan sunna ba kware da gaske in dai rashin zuwa masallacin sallah in dai rashin samun masallacin sunna zai jawo ba za ka je masallacin sallah ba to da ka zauna ba ka je ba ka je na bid'a ne sosai kajuwa ne ce bittifaƙin musulmi ba za ka samu wani malami ɗaya daga cikin malaman da suke aiki da ilimi na sunna da suka halatta maka fashin sallar masallaci wajen ba masallacin izala a kusa ba za ka samu a ilimi sai dai a zafin kai wannan kan suna nan jinkin suna nan har da tsajerun wasu zage-zage قال النووي الإمام النووي رحمه الله يجي idan sallar rajul fi baitihi bi rafiqihi idan mutun ya salla a gidansa da abokinsa aw zawjatihi ko da matarsa aw waladihi ko da ɗansa haza fadlan jama'ati ya dace da falalar sallar jama'a lakinnaha fil masjid afdal sai dai yin ta a masallaci ya fi falala wa haythu kana al-jam'u min al-masajid akthar fa huwa afdal yayin da kuma jam'i a masallatayya yafi yawa to kuma shi falala mana duk masallacin da aka fi taruwa to kuma shi ne ya fi falala masallacin da ya fi jama'a eh kuma shi ya fi falala walau kana bi qaryatin masjid qalilul jam'i ko ko da a wata alƙarya ce ake da masallaci da yake da karancin jam'i to halartar wannan masallacin ya fi maka alheri akan kai sallar kafin الله يسامحك على إيمانك وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك